الذي كتب الإحسان على كل شيء وأمر به في كل أمر وأثنى على المحسنين ووعدهم بالحسنى أشهد أن لا إله إلا الله مولى المحسنين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المتقين وإمام الصالحين فله الحمد والشكر والفضل والمنة بأن هدانا للإيمان وأرشدنا للطريق المستقيم وأرسل إلينا خير رسله وأنزل علينا خير كتبه ومن علينا بالاهتداء على شريعته تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أيها الإخوة في الله يقول الله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون واعلموا أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بحاجات الإنسان بكاملها مراعية بذلك مصلحته الفردية ومصلحة مجتمعه الذي يعيش فيه دون النظر إلى لونه أو جنسه أو ماهيته والفارق بين الإنسان والآخر هو فارق واحد لا غيره وهو التقوى فعلى أساس هذا الفارق يكرم الإنسان ويهان إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن الأشياء التي تدل على التقوى وتزيد فيه الإحسان مع كل أحد الإحسان الإحسان إلى الناس والإحسان في كل شيء ولقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عناية كاملة بهذا الجانب اتضحت في أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله وتقريراته مؤكدا ومستفيضا على ما جاء به القرآن من ترغيب خاص على اختياره فقد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان في كتابه العزيز قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن مسعود رضي, رضي الله تعالى عنه هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل لخير يمتثل ولشر يجتنب ومن امره تبارك وتعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين والاحسان من اعلى مقامات التعامل مع الله ومع الخلق والنصوص من الكتاب والسنه الداله عليه كثيره منها قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين والإحسان صفة حميدة صفة الأنبياء والمرسلين صفة عباد الله الصالحين المخلصين كما ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وقال عن إبراهيم عليه السلام سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين وقال عن موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال عن علياس الياسين سلام على علياس إنا كذلك نجزي المحسنين وكما ذكر عن عدد من الأنبياء في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكما قال تعالى عن أوصاف أهل الجنة إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال في موضع آخر إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين فالإحسان عباد الله خلق فاضل يجب أن يتلبس به المسلم في جميع مراحل عمره وينبغي الالتزام به في جميع شؤونه يقول الشيخ الجزائري رحمه الله منبها أهمية الإحسان في ميادين كثيرة وفي أبواب الدين كلها قال والإحسان في باب العبادات أن تعد الإبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان شعوره قويا بمراقبة الله تبارك وتعالى حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده أو على الأقل يشعر يشعر نفسه بأن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي باب المعاملات أيها الإخوة إن الإحسان للوالدين يكون ببرهما بالمعروف وطاعتهما في غير معصية الله وإيصال الخير إلى الوالدين وكف الأذى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وإكرام صديقهما وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم والاستغفار لهم أيضا وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتعذيبهم وتربيتهم بالحسنى والمسح على رؤوسهم وهو للمساكين بسد جوعهم وستر عوراتهم وعدم احتقارهم وازدرائهم وعدم المساس بهم بسوء أيا كان وإيصال النفع إليهم مما يستطاع أيها الإخوة في الله تأملوا وتفكروا وانظروا حديث بين الله بين الله تعالى فيه قيمة الإحسان حيث أدخل الله الجنة امرأة بغية من بني إسرائيل لأنها سقت كلبا على ظمأ فكيف بمن أطعم وسقى ورفع الضائقة وكشف الكربة عن غيره يقول عليه الصلاة والسلام من كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له يقول حاتم لامرأته في أبيات له جميلة إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي أجيب إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي ورحم الله عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه أجيب ويكسوه قبل أبنائه مع أنه رجل يهودي فقالوا لليهودي بعنا دارك قال داري بألفي دينار ألف قيمتها وألف جوار ابن المبارك فسمع ابن المبارك بذلك فقال اللهم اهده إلى الإسلام فأسلم اليهودي بإذن الله ومر ابن المبارك حاجا بقافلة فرأى امرأة أخذت غرابا ميتا من مزبلة فأرسل في أثرها غلامه فسألها فقالت ما لنا منذ ثلاثة أيام إلا ما يلقى بها فدمعت عيناه وأمر بتوزيع القافلة في القرية وعاد وترك حجته تلك السنة فرأى في منامه قائلا يقول له حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور الله أكبر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إني وإن كنت امرأ متباعدا عن صاحبي في أرضه وسمائه لمفيده نصري وكاشف كربه وكاشف كربه ومجيب دعوته وصوت ندائه وإذا ارتدى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائه الله ما أجمل الخلق وما أجل المواهب وما أحسن السجايا إنه لا يندم على فعل الجميل ولو أسرف وإنما الندم أيها الإخوة على فعل الخطأ الخطأ وإن قل الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد ما أوعيت من زاد عباد الله إن فعل الجميل جميل والمعروف معروف فضله والخير خير فعله وإن أول من يستفيد من إسعاد الناس هو المتفضل به يجني ثمرته في نفوس من تفضل به إليهم في الدنيا قبل الآخرة والمحسن إلى الخلق يجد انشراح الصدر والانبساط والهدوء والسكينة في صدره ويجد الأمن والاطمئنان من بين الخلائق يدافعون عنه في حضره وغيبته يقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا جادت عليك الدنيا فخذ بها على الناس طرا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبق- يبقيها إذا هي تذهب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يقول أبو الفتح البستي زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير محض الخير محض الخير خسران أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أمة الإحسان إن المؤمن يسعد غاية السعادة حين يحسن إلى إخوانه مدفوعا بإيمانه ويشعر بالتقصير أمام كل ما يقدمه منهما مع- مهما عظم وإنه تراه دائما في تقديم كل نافع ومفيد لإخوانه وأصدقائه وجيرانه تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وتراه في الإمساك عن الشر وتراه في الإمساك عن الشر كما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملفوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإن فإنه له صدقة إنه له صدق حديث صحيح يفني البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والوراث ما يدع يقول أبو إسماعيل الداراني لو أن الدنيا كلها الدنيا كلها لو كانت الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له وإني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبكي أبقيت لهم مثله فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن رحمة الله قريب من المحسنين وبشر المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وحتى الكافر إذا رأى العذاب يوم القيامة تمنى أن لو كان من المحسنين في الدنيا أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا تجد الفرح والراحة أيها الأخ الكريم أعط محروما وانصر مظلوما وأنقذ مكروبا وأطعم جائعا وعد مريضا وعن منكوبا تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عباد الله إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه أحسنوا إلى الناس أحسنوا إلى غيركم ولو ببسمات مشرقة على وجوههم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أيها الناس المحبين للخير وإسعاد الآخرين هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا بالآخرين عطاء وضيافة ومواساة وإعانة ونصرة وخدمة وإطعاما وستجدون السعادة إن شاء الله طعما ولونا وذوقا قال الله تبارك وتعالى وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها الإخوة في الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو هو الغفور الرحيم توبى للمستغفرين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان على الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya wajabta kyautatawa akan komai kuma ya yi umarni da a yi ihsani a cikin dukkan sha'ani na rayuwa Allah ya yabi masu kyautatawa kuma ya yi alkawari duk wanda ya kyautata Allah zai ba shi gidan aljanna ina shaidawa babu an bautawa da cancanta da dacewa sai Allah wanda shine majibincin al'amarin masu kyautatawa mutane ina shaidawa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu kyautatawa shugaban masu jin tsoron Allah kuma jagoran salihan bayi godiya ta tabbata ga Allah da yabo da falala da baiwa ya shiryar da mu ya ba mu imani ya ɗora mu akan hanya mai kakkiya ya turo mana mafi alherin manzanni ya saukan mana mafi alherin littafi ya yi mana baiwa da shiryar da mu zuwa ga hanya ta kwarai ita ce shari'ar Allah mun gode masa a farko da ƙarshe lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un ya ku yan uwana musulmi lalle shari'ar musulunci ta himmatu kwarai da gaske dangane da bayani akan kyautatawa juna wannan hudubar tana magana ne akan ihsani kyautatawa lalle dan adam yana da buƙatar a kyautata masa kuma yana da buƙatar ya kyautata wani yana da buƙatar kyautata masa bayan da za a yi rayuwa mai daɗi ba tare da kyautatawa juna ba an ce a kyautata ba tare da kula da launi ko yare ko ɓangaranci ba abin da ke bambanta ka tsakaninka da ɗan uwanka shine tsoron Allah da kyautatawa din nan wanda ya fi kowa matsayi a wajen ku a cikin ku a wajen Allah shine mai tsoron Allah daga cikin abubuwa da suke nuna cewa wane yana da tsoron Allah al-ashiya allati tadullu ala taqwa wa tazidu fihi shine al-ihsan kyautatawa tsoron allahnka yana tabbata ne idan kana da kyautatawa a rayuwarka kuma kyautatawa na a cikin komai manzo Allah ya bada kulawa sallallahu alaihi wasallama ta musamman dangane da janibi na kyautatawa idan ka lura da umarninsa akwai kyautatawa hane-hanensa akwai kyautatawa ayyukansa akwai kyautatawa maganganunsa akwai kyautatawa abubuwan da ya tabbatar aka yi ya tabbatar akwai kyautatawa kuma duka yana goyon bayan abin da ya zo ne a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah ya yi ta yabon masu kyautatawa ya ce 'yan aljanna ne su masu yin ihsani ya yi umarni da adalci ya yi umarni da kyautatawa ya yi umarni da bawa na kusa ya yi hani akan alfasha da munkari da zalunci ya ce ya'idukum yana muku wa'azi akan haka don ku ɗauki wa'azi ɗin abdullahi dan abbas ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce wannan aya ta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yace ajma'u ayatin fil qur'ani li khairin yumtasal ita ce gamammiyar aya a cikin alqur'ani da take magana akan alherin da ake so bawa ya kwatanta ita ce kuma gamammiyar aya a cikin alkur'ani da take magana akan sharrin da ya kamata a nisanta kamar yadda imamul qurtubi yayi bayani a cikin tafsirinsa Allah ya ce ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin kyautatawa yana daga cikin wato matsayi madaukaki da zai nuna alakar bawa da Allah ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani ba za mu iya lissafa su ba duk suna magana akan Allah yana tare da masu kyautatawa yana tare da masu takawa inna Allah ma alladhina taqaw walladhina hum muhsinun wadanda suka yi kokari Allah ya ce suka yi jihadi suka yi himma suka yi kokari mun yi alkawarin zamu shiryar da su wa inna Allah lama al muhsinin a wata ayar Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke sakayya ga masu kyautatawa da ya zo magana akan 'yan aljanna ya ce suna da duk abin da suke so lahum ma ya sha'una inda rabbihim ya ce zalika jaza'ul muhsinin hatta 'yan aljanna Allah ya samu suna muhsini da masu kyautatawa kyautatawa sifa ce a barya ba sifar annabawa ce sifar manzanni ne sifan bayin Allah ne na kwarai kamar yadda Allah ya tayaban annabawa in ya faɗi sunansu ya yi bayani akan sai rufe cewa su ɗin masu kyautatawa ne salamun ala nuhin fil alamin sai ce inna kadhalika najzil musinin kaga nuhu ya kira haka kan ibrahim salamun ala ibrahim sai ce kadhalika najzil muhsinin da yazo kan annabi musa da haruna su ɗin ma sai ce salamun ala musa wa harun yace inna kadhalika najzil muhsinin da yazo kan ilyasin yace salamun ala mu sai yace salamun ala iliyasin yace inna kadhalika najzil muslimin duk za ku ji kalmar ihsan ihsan ihsan da ya jero annabawa a cikin suratul an'ami dukkan su gabaki daya daga ƙarshen ayar aya ta 83 zuwa 84 sai yace wa kadhalika najzil muhsinin haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin sifar 'yan aljanna a cikin gidan aljanna innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha suna cikin ainihin wato inuwowi da kuma idanuwa kala-kala na ruwa da kayan alfahari kayan marmari irin wanda suke sha'awa ku ci ku sha ku ƙoshi hani'an yanda kuke so saboda abin da kasance kuna aikatawa sai Allah ce inna kadhalika najzil muhsinin a cikin al-mursalat haka a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya dada cewa dai lalle waɗannan 'yan aljanna sun kasance mutane ne masu kyautatawa shi yasa Allah ya sa su aljanna ya ku yan uwana kyautatawa da mutuntawa yin isani wa mutane ɗabi'a ce ta ƙwarai da dukkan musulmi ya kamata ya sifanta da ita ya lazimce ta a cikin dukkan sha'aninsa babban malami sheikh abokar jaza'iri yana bayani wata rana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan ihsani yace ihsani a babin ibada babin bautar Allah shine kamar hajji kamar azumi da sauran ibada kayi ibadar da sharuɗanta da rukunnanta da sunnoninta da ladabbanta ba tare da ka tauye komai ba yace to amma yin ibada cikakkiyar ibada ba tare da an tauye komai ba wannan ba zai yi ba sai har in mutum a ransa ya ji cewa Allah yana kula da shi dole ne illa idza kana shu'uruhu qawiyan bi muraqabati Allah azza wa jalla ka'annahu yara wa yushahidu yana bautan nan yana jin kamar Allah yana ganin sa kamar Allah ya sa ido akan shi shine zai tsaya yayi ibada mai kyau sannan kuma zai gaya wa zuciyarsa cewa yanzu fa da nake sallan nan yanzu da nake azumin nan yanzu da nake salatin nan yanzu da nake istighfarin nan Allah yana kallo na idan mutum ya sifanta da wannan sifa to shine zai yi ibada ala akmali wajhin sai ya kawo ta ala alwajhil matlub wannan shine abin da manzon Allah yake faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا الله كمان كان كلنسا idan kai baka ganin sa to ai shi din yana kallon ka idan an zo babin mu'amala kamar abin da ya shafi bin iyaye ihsani akan iyaye yi musu da'a da biyayya gare su kada a saba wa iyaye shine ihsani gare su a ba su dukkan alheri a taimake su a ciyar da su a shayar da su a yi musu sutura a ba su damar wato su ji daɗin rayuwa in Allah ya ba da hanyar damar a ji daɗi ɗin da yawa daga cikinmu akwai waɗanda Allah ya rufa musu asiri a rayuwarsu amma iyayensu ba su samu ihsani daga gare su ba wallahi matansu da 'ya'yansu sun fi samun ihsani daga gare su ubansa yana cikin wahala ba zai iya taimakonsa ba kuma ga dukiya Allah ya tara masa mahaifiyarsa tana cikin kunci kuma bi insha Allah ba zai taimake ta ba alhali kuma yana da halin da zai taimaka mata ashe ihsani ga iyaye shine taimaka musu agaza musu ciyar da su yi musu sutura fitar da su kunya a cikin abubuwan da ake jin kunya idan ba a yi su ba amma a basu a wulakance a tozarce a basu suna cikin wani hali na kakanika yi ba cikakken shi ba cikakken sha babu sutura ba wurin zama mai kyau kai kuma kana kwance cikin ni'ima kana hawa mota mai tsada kana hawa abun hawa mai tsada ka tara jajayen mata a gidanka ƴaƴanka suna cikin ni'ima amma mahaifinka yana cikin kunci wallahi kai ba muhsini bane kai ba mai kyautatawa bane baka shiga cikin layin wa kadhalika najdil muhsinina ba mahaifiyarka ba ta da tsimman da za ta iya zuwa gidan yini mahaifiyarka ba ta da alfarman da za ka iya bata wani abu ta taimaki gajiyayyu yan uwanta amma Allah ya rufa maka asiri kai inuwar giginya ne na nesa ka shaki na nesa su suke cin moriyarka na kusa da kai iyayenka ko yan uwanka ba su cin moriyarka wannan ba karamar asara ba ce kwarai kwarai da gaske sabawa iyaye rashin ihsani ne ba su alheri ihsani ne yi musu addu'a ihsani ne neman musu gafara ihsani ne cika musu alkawari ihsani ne kai girmama abokanan iyaye ma ihsani ne ikramu sadiqihima a girmama abokanan iyaye dangi kuma a tausaya musu a ba su idan da hali a faranta musu a kai musu ziyara a yi zumunci da su shine isani ga dangi marayu a kiyaye dukiyarsu ga wanda Allah ya bawa hakkin kiyaye dukiyar marayu a kare hakkinsu a tarbiyyantar da su kyakkyawan tarbiyya a shafa kawukansu kamar yadda annabi ya ce a shafa kan maraya miskini mabukaci talaka ihsani gare shi a ciyar da shi a raba shi da yunwa a rufa masa asiri a suturce al'aurarsa kar a wulakanta shi kada a tozarta shi kada a shafe shi da dukkan wani abu mummuna sannan duk wani abu na alheri a taimake shi da shi wannan shine ihsani ga ainihin waɗannan bayan Allah ya ku yan uwana ku tuna mace fa karuwa mace karuwa Allah ya bata gidan aljanna saboda tana ihsani hadisi ya tabbata imra'atun bagayya min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila karuwa ce ta zo ta tarar da wani kare yana cikin tsananin ishirwa yana cin ƙasa saboda ishirwa wannan karuwan ta ɗauki takalminta huffinta ta zira a rijiya ta ɗebo ruwa ta ba wa wannan kare ya sha Allah ya ce a gaya mata an yafe mata karuwancinta gaba ɗaya da ce ta zama yar aljanna saboda kyautatawa yanzu mutane nawa suke cikin ishirwa ƙauyuka nawa ne sai sun yi tafiya kilomita kaza su je su ɗebo ruwa a jakuna baƙin ruwa ruwan kwatami ruwan kududdufi wallahi tallahi a nan jihar kano akwai ƙauyukan da sai sun yi tafiya mai nisa suke samun ruwan da za su sha wata ran mun je wa'azi wani ƙauye sai muka ga wani kududdufi da agwagi a cikin kududdufin agwagi agwagwa tana liyo a cikinta a cikin kududdufin sai kuma muka ga mutane sun yi fakin da kura suna shiga cikin kududdufin wasu kuma mata da, da ainihin wato tulu ruwan jajawur ga agwagi a ciki suna ɗiba suna zubawa wai zuwa suke su kai gida su sa wa wannan ruwan alimun in sun sa masa alimun in ya daskar ya yi sanyi sai su kwashe mai kyau din sai su zubar da dattin sai su sha wannan ruwan suke sha amma mu yanzu mutum ɗaya anan zai kunna bohol ɗinsa tun daga sallar isha'i ya kwana yana zubar da ruwa sai washe gari zai kashe bohol ɗin saboda yana da inji janareto da zai jawo masa ruwa ya zubar da shi a banza rijiya nawa za ka iya tonawa da kuɗinka na kaza mu taimake su mu ba su ruwa su sha ruwa ne a huffi takalmi ta bawa kare ya sha Allah ya bata aljanna ina wanda zai je ya cire kudinsa da dukiyarsa ya tona boholes rijiyoyi bohol bohol ana ɗiban ruwa ana sha kai ka kwatanta ladan da yake samu ba iyaka ba lokaci kai rijiya ta gargajiya dubu ashirin dubu talatin zai tona ma dubu goma sha ma a wani wurin ka gyara musu ka filasce musu ka sa musu guga da randa Allah zai baka aljanna Allah zai maka rahama amma waye yake tunani yayi wannan aikin ya shayar da dan uwansa ruwa ya samu wannan falala hadda damanan nan akwai waɗanda a jakuna suke zuwa suna ɗebo ruwa a jarkoki da tulu saboda wurin su ba ruwa a garin nan na Kano akwai inda wallahi rijiya an tona bara a samu ruwa ba ba su da bohol sai kura kullum kuraye ne ake ɗiba ana wannan waye zai yi taimako ya sayi tankuna na ruwa yana bi yana sauke farashi ana bi unguwa-unguwa ana ba wa mutane ruwa ana sauke farashi waye zai wannan tunanin a cikin dukiyar da Allah ya bashi amma mutum ya tara kuɗi a banki bai san me zai da kuɗin ba ya tara kadarori sai dai a yi ta sayan kango ana kewayawa ana cewa bi waya of 419 an rufe kango ya sai gida ya rufe ya sai kaza ya kule ya sai kaza ya rufe ka tara dukiyar da baka tara wa kanka kwanakin da zaka kashe su ba ga aikin alheri dan abu kaɗan da zai baka rahamar Allah ya ku yan uwana mutuna da irin waɗannan ayyukan alheri ƙanana wanda da su ne Allah tabaraka wa ta'ala zai bawa mutum rahama wani bawan Allah ana ce da shi hatimu yake waka yake cewa matarsa idan ma sana'ati zada faltamisi lahu akilan fa inni lasu akuluhu wahdi yace matukar kin yi abinci to ki nemi fa wanda zamu ci abincin nan dan ni ba zan ci abinci na ni ne kadai ba Allah karim abincin gidansa ne yake gaya matarsa matukar kin yi abinci to ki nemo wanda zamu ci abincin tare ni ba zan ci ni kadai ba saboda ya san falalar yayi abinci ya ciyar da wani duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi kar ka yi mamaki almajirin gidanka shine sababin shiganka aljanna kada ka yi mamaki abincin da ka fitar aka ba makoci shine sababin samun ramarka a wajen Allah amma za mu kwatanta da wannan lokacin da subhanallah kowa ta kansa yake yi yau matanka ma akwai matanka ma da zaka sayo abu ka ce kai ni kadai ne wannan a yi mun miya ni kadai a sa min ita a cikin fridge wannan kaya nawa ne a dafa abu a gida ni kadai ba wai magana a gayyaci wani ba mutum kana tare da shi zai zo ya ce ma da Allah zan shiga zan ci abinci ne ba zai iya bude baki ya ce maka bismillah zo mu ci abinci ba ba zai iya ba amma zai ce ma ka jira ni zan je in ci abinci in dawo baka da bukatar abincin kana da bukata amma ba zai iya ce maka bismillah ba a irin zamanin da ko fiwa wuta kai wa mutane bismillah sai sun karba fiwa wuta kace bismillah ka sai da fiwa wuta guda ɗaya mai sanyi ka tsaya a bakin titin nan ka ce fi sabilillah ka daga ka sha mamaki wallahi sai an karba mutane da yawa za su zo su karba dan suna bukata dibino na naira ashirin idan ka baje shi a masallaci tuntunin za a miƙo maka dogayen hannuwa a karɓe su ana bukata ga hanyar samun rahama amma ba kowa ne Allah ya hore masa ba Allah tabaraka wa ta'ala jigan Abdullahi bin Mubarak Abdullahi dan Mubarak yana da makoci ba Yahudi aka ce subhanallah cikin mu'amalarsa idan ya samo abu sai ya fara tsakura wa ba Yahudan nan komun karancin abin sai ya ba wa makocinsa ba Yahudi ya tsakura masa sannan ya shiga da shi gida ya ba wa 'ya'yansa da iyalinsa Abdullahi dan Mubarak wannan su ne ake cewa salaf wata rana wasu suka ce saboda sun ga kyakkyawan makotaka da yake samu a wajen Abdullahi bin Mubarak gashi ba Yahudi ne ba musulmi ba sai suka ce ka sayar mana da gidanka da Allah sai ya ce gidana yana da tsada gidana yana da tsada ba za ku iya siya ba ya ce gidana kimarsa ya kai dinari dubu biyu kuma bai kai haka ba ya ce kudin gidan tsagoran kudin gidan dinari dubu daya dubu daya kuma albarkacin makotaka da abdullahi bin mubarak sai ka sai makotakar ba amma mu yau mai hali a cikinmu taimakon da zai ma shine ya sayo maka katon janareto ya sa maka a gindin ɗakin kai hana ka bacci ya tabbinke ka da hayaki asma ta kama ka da ƙara ya hana ka bacci iya kashe injinsa sai ka ji ka samu yin bacci wallahi abin da ke faruwa kenan ko su gaya muku ko ba su gaya muku ba makotanku akwai tambaya gudunmawar da zai iya ma kenan bai san ba kana cikin matsi ya taimake ka bai san ba kana cikin bukata ya taimake kai ka isa ma kana da bukata ka kwankwasa mai kofa ka ce taimake ka ka isa makocinka mai kuɗi kai ka isa sai dai ya buɗe window ta sama yana leko ka da kai da matarka wannan shine abin da zamu iya wa ƴan uwanmu ma'ana makotakar tamu har ma ta kai ga mutum baya ma sha'awar ya makotaka da wani mai hali dan babu wani abin da zai amfanar da shi sai waɗanda Allah ya zaba kaɗan wa qalilun mahum ka ji da kyau makocinka me ya amfana da kai matukar ka fi shi wani abu me ya ƙaru da kai akwai makocin da makocinsa ya kwankwasa masa kofa matarsa tana nakuda Allah bai hore masa mota ba karfe biyu na dare zuwa uku ta tashi tana nakuda tana wayyo Allah mutuwa ba dan a caba ba dan adidi sau babu kaza ya kwankwasa wa makocinsa ya taimake shi matarsa ta tashi sai ce dalak dalak kirbi da ni ina bacci wallahi haka mutumin nan mata na har ta kai asubahi makocinsa bai iya taimaka masa ya fito da mota a gareji ba shi bai iya fitar da mota a gareji ya taimaki matan makocinsa ba laifinsa talaka ne bai da mota motar banza motar wofi motar iska mutane nawa suka mallaki mota suka zo suka rasa ta ba za ka iya taimakon rai zai mutu ba to wallahi da yawa mutane suna nan wato wato rashin kyautatawa juna rashin kyautatawa makota kuma annabi ya ce a mala'ika jibrilu ya yi taimun wasiya akan makoci in kyautata masa karin bashi cikin kunci da wahala kamar ya ce ma makoci zai ci gado na kamar ya ce makoci zai ci gado na amma ni da ku yau mu rufe ido mu ji yau idan larura ta same ka waye kake tunanin zaka buga masa waya yayi maka wannan bakin cikin waye ne shi mutum nawa kake da shi mutum nawa ka mallaka a garin nan wanda kana da garanti musiba ta same ka zai yaye maka wannan musibar mutum nawa ne akwai da yawa kuna tare da su wallahi sai ka yi ɗarɗar kafin ka kira shi wallahi kuna tare da shi kullum amma sai ka yi ɗarɗar kafin ka kira shi wannan bai hudu ya ce to ga gidana dinari dubu ladan makotaka da abdullahi bin mubarak wata rana ana ba da labari ya tafi aikin hajji da shi da mutanensa sai ya tarar da wata mata ta ɗauki hankaka mushen hankaka daga bola tana gyara shi za ta ci mushen hankaka abdullahi bin mubarak zai je aikin hajji sai ya tura ɗansa ya ce aji a tambaye ta lafiya ta ce wallahi yunwa ne ya dame ta ba ta da abin da za ta ci aikin hajji zai tafi ya ce ga baki ɗaya abokanan tafiyarsa kafilar suka zo su shiga cikin gari duk su raba musu guzurin da suka zo da shi gaba ɗaya aikin hajji ya sauka a kansu yaya za su tafi aikin hajji ga wani ƙauye nan wata mace tana cin mushe hankaka aikin hajjin da ba a je ba kenan ya ba da nasa guzurin ya ba da guzurin abokanan tafiyarsa ya juya ya kwanta bacci a riwaya ake cewa kawai sai ji wani yana ce da shi hajjun mabrur wa sa'ayun mashkur wa zambun magfur an karba aikin hajjinka sa'ayinka an karɓa Allah ya yafe maka zunubinka gaba ɗaya ka duba bai je hajjin ba amma saboda isani da kyautata ma wani jama'a kyautata wa wani ba a yin asara a ciki duk wanda ya taimaki wani bai yi aikin banza ba ko kafiri ne ko kafiri ne ka taimake shi ko dabba ce ka taimake ta kowaye in dai taimako ne taimako shine abin da ba wato wato wato ba a yin sa asara ba a asara a cikin sa yanzu wannan kaga isar ne Allah ya yaba ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yan uwana musulmi duk inda mutum ya aikata alheri to ya jira zai samu wannan alherin kafin ya mutu ba ka taimaki wani ba wallahi Allah zai taimake ka a nan duniya kafin ka bar duniya wani motarsa ta yi fanco a hanya ka tsaya ka taimaka mai da gulsufana da safaya taya kace ya tafi insha Allah Allah zai taimake ka wata ran kai ma za ka gamu da wannan bala'in kuma ne taimake ka wani bawan Allah tafiya yake yi yana dawowa zai ya zo garin su sai ya tarar da wasu suna tsare mota karfe biyu da rabi na dare ya ga da mace a ciki da namiji ina za ku je gari kaza za a ji shi kuma ya zo garin su ya ce me ya faru ya ce su ɗalibai ne 'yan makaranta mota ce ta lalace musu gashi gashi wallahi malam bari ku ji ina ganin girman mutumin nan da darajarsa malam sai ce wai namijin ka iya mota sai ce eh na iya sai ce ni suna na wani a nan garin ga gida na wuri kaza karɓi makullin motar nan ɗauki yar uwarka ba a gari kaza kuke ba ka tafi da motar gobe insha Allah zan hawa motar haya zan zo ɗauki motar yace in yace wallahi da gaske nake karbi malam haka ya ɗauki makullin motar nan ya ba mutumin nan wannan mutumin na san shi ɗalibi na ne wallahi Allah ya masa rasuwa kwanan nan ya haɗarin mota yace hawa motar nan ka tafi mutumin nan yana kamar wasa ne yaron nan matashi da shi da yar uwarsa yace wannan yarinyar bai kamata mu batta karfe biyu karfe uku na dare tana jiran mota haya ba ba mu san suwa za su dauke ku ba dauki ka tafi kawai haka ya tuka motar nan ya tafi ya je ya gaya wa iyayensa ya nuna musu gashi ya wanke masa mota ya aje gashi washe gari ya hau mota ya je ya dauko motar sa ya dawo wallahi bai san shi ba bai taba ganin sa ba mutum ne a wannan zamanin ashe akwai na kirki wannan wallahi karka tona sai Allah ya mai sakayya da rahama akan wannan abin alheri da yi ya ku yan uwana mu kyautata Allah yana son masu kyautatawa kullum mutum dan adam yana samun ci gaba da ɗaukaka a rayuwarsa matukar yana kyautatawa yan uwansa wani yana cewa idza jadat alayka dunya fa khudh biha lokacin da duniya ta baka wani abu to ka ɗauki wannan abin da duniyar ta baka ka taimaki mutane ya ce fa inna ha ta taƙallabu saboda Allah tana canjawa yau kana aiki kana ɗaukan albashin naira dubu ɗari biyu da hamsin ka sani akwai lokacin da za ka yi ritaya wallahi ɗari biyu da hamsin nan ba ta samu ba yau kana harkar kasuwanci kuɗi yana shiga yana fita kudi suna zuwa baka da matsala yi ta aikin alheri mai tarin yawa akwai lokacin da fa yayinka zai kare dan akwai da yawa waɗanda sun yi yayi a nan masallacin wani dattijo ya taɓa samu na wata rana yake cewa malam wata mun yi karatu da asuba ya ce malam na ji karatun da kai ya ce babu irin kuɗin da ban riƙe ba a ƙasar nan ya ce a shagona da motocin banki da ke kira su zo su ɗebi kuɗi na ba zai yi kuɗi na kai su banki ba sai dai motocin banki su zo su ɗiba ya ce kwana ake a banki ana irga kuɗi na ya ce amma malam wallahi yau rigar da zan sa tafi ƙarfi na ya ce wallahi gidan da nake ciki wallahi ‘ya'yana ne suka ɓoye takaddun gidan wallahi da na bugar da shi na sai da shi ya ce malam duniya ta canja amma na gode wa Allah ya bar ni da imani na ya bar ni da lafiyata fa innaha tatakallabu ashe duniya tana canjawa nawa ne da shugaban kasa yanzu ba shi bane nawa ne da ciyaman yanzu ba shi bane nawa ne da kaza ba shi bane nawa ne da ya mallaki kaza ba shi bane ku rinka sa ido ku gani kai da karan kanka idan aka bakka zaka canja kai kanka kar kowa ya ce maka komai wallahi zaka canja haka rayuwa take to yi amfani da damar da ka samu ka kyautata wa mutane ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-ihsanu insanu idan ka kyautata wa mutane to wallahi za zama kamar bayi gare ka duk mai ba wa mutane za ga ana son sa ana masa da'a kuma duk abin da ka ce a yi za a yi za a baka kariya a inda kake ka sani ko baka sani ba idan abu ya zo wallahi za ka ga alherin da mutane za su yi ma ka san mai sirrin kyautatawa da kake amma duk mutumin da yake da muguwar ɗabi'a bayi da kyakkyawan makotaka baya kyautatawa mutane to zai rinka ganin kunci da bakin ciki da bacin rai da damuwa a cikin sha'aninsa kafin ya bar duniya ya kuwa al'ummar kyautatawa musulmi yana samun sa'ada idan ya kyautatawa 'yan uwansa yana samun ƙarin imani idan ya kyautatawa 'yan uwansa kowanne daga cikinmu wajibi ne ya ji a ransa cewa kamar baya kyautatawa don ya ƙara kyautatawa ɗin ku yaye wa 'yan uwanku bakin ciki da damuwa manzon rahama yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan duk wanda ya yaye wa mumini wani bakin ciki na duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ran tashin kiyama mutum yana cikin kunci jarinsa ya kare bai samu albashi ba Allah ya jarabe shi matarsa za ta haihu ga ciwon naƙuda ga an kwantar da ita a asibiti ba shi da ragon suna ba shi da abin da za a ci a gida ga kuɗin makarantar yara ga larura shi kansa ba lafiya ga uwarsa ita ma a kwance take asibiti take bukata ga wane ne ga wane ne kuma ka sani ka taimake shi ko kwanan shinkafa guda ɗaya ka bashi ka taimake shi ko magana mai kyau ka gaya mai kai mai isani idan ka rufa masa asiri Allah zai rufa maka asiri wani da wani ya bashi taimako fashewa ya da kuka kurin ya faɗi ya shiga cikin baƙin kunci wani izo iyaye masa gida ne aka zo aka kore shi an fito da kayansa a ƙofar gida makota duk suna gani ba wanda ya taimake shi gidan haya an kore shi wani bawan Allah ya zo wuce da mota ya ga gidan gaba ɗaya nawa ne gidan an wulaƙanta bawan Allah ya ce ina mai wannan gidan aka ce gashi nan wani ne zo dan Allah ya ce wallahi ba zan taimaka masa ba ya isa yau na bashi wata bakwai bai iya cika min kuɗi na ba ya fita ya bar min gidana an zubo da kayansa da yan ƙananan yara ya ce zaka sayar min gidan nan ya ce zan sayar maka nawa ne gidan nan ya ce miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu ya ɗauki kuɗi ya buga waya a kasuwa ya ce a kawo miliyan ɗaya da rabi a kawo miliyan kaza take aka biya aka rubuta takarda mai unguwa ya sanu ya ce kai malam mai da kayanka faduwa yana kuka saboda an faranta masa man nafasa an mu'minin kurbatan nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama ku taimake yan uwanku ku yaye musu bakin ciki ku kame da yi musu sharri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kai duk abin da zaka yi na taimakon dan uwanka sadaka ne wani mawaki yake cewa yufnil bakhilu bi jam'il mali muddatahu shi marowaci lokacin da Allah ya bashi ya karar da lokacin wajen tara dukiya marowaci amma kuma wal hawadithu wal wurrasu walil hawadithi wal wurrasi ma yad'u yau da gobe accident calamities da za su yi ta faruwa matsaloli na rayuwa asara gobara karyewar jari magada suna nan suna jiranka ka karar da rayuwarka kana rowa kana tarawa baka bayarwa amma abubuwan da za su yi ta faruwa yau da gobe su kuma su zo cinye dukiyar ka mutu baka yi komai ba magada 'ya'yanka su ci gado matarka ta ci gado wani ya zo ya aure ta a yi mata guda ta yi guda a gadonka a katifarka a kaza ɗinka tumunin da ka bar mata ta ci duniya ta more kai kuma kana cikin kabari ba abin da ka bari a rayuwarka in banda mugun rowa ba baka yi wa kanka komai ba baka taimaki komai ba baka taimaki kanka ba baka jin cewa taimakon wani taimakon kanka ne sai ka kare sai kuma rayuwarka ta zo ta zamanto ba ta da amfani a gare ka magada za su yi tafi su ci moriya na dukiyar da ka bar sun more kai kuma ka je ka tarar da abin da ka kulla Allah ya gyara mana Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa wallahi da Allah zai bani duniya ga baki ɗayanta na ɗauke ta duk duniya na dankanta na danka ta a hannun wani wallahi ni ina ganin cewa ban bashi da yawa ba sai in ga duniyan nan ta yi kaɗan akan taimakon ɗan wani abu suleiman dara ne ya ce wallahi nakan ɗauki loma in bawa wani loma ɗaya in bawa almajiri in bawa mabukaci abinci in sha Allahu sai na ji ɗanɗananta a cikin makogoro na kamar ni na ci abincin saboda tsabar in ya taimaki wani gani yake yi ya taimaki kansa umar ibn al-khattab ya ce manzan allah ya umarce mu mu yi sadaka sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu taimaka ya ce mu agaza ya ce sai wannan ya dace da wata dukiya da nake da ita na yi maza maza maza na je gida na ce yau sai na tsere wa sayyidina abubakar dan su kam rigangeniya suke yi wajen tsere tsere akan aikin alkhairi yana zuwa ya je ɗebo rabin dukiyarsa ga baki ɗaya yana gaggawa ya zo gurin manzan Allah ya kawo annabi ya ce da shi mai kabar wa iyalinka ya ce na bar musu rabin wannan dukiyar irin wannan rabi na bar musu annabi ya ce to an gaishe ka an gode aka yi masa addu'a sai ga sayyidina abubakar shi kuma gaba ɗaya ma ya ɗebo komai da komai ma kawai annabi ya ce mai kabar wa iyalinka ya abubakar yace taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah na bar musu manzo Allah duba al-ihsan Allah da manzo Allah na bar wasu kulaman da gidan sayyidina Umar ya fashe da kuka yace ba zan sake tsere da kai ba na san kafi karfi na haka annabi ya sa masa albarka waɗannan su ne masu ihsani su ne wanda Allah ce lilladina ahsanul husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سنة ما سچم مورير إن رحمة الله قريب من المحسنين سنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سنة ولن داسكي تارد واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أقول ما تسمعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا yan uwan musulmi da suke cikin kunci da halin kakani kayi a sauran jihohi kashe-kashe zubar da jini jihar sokoto jihar zamfara jihar katsina da sauransu allah ka yaye musu ya ubangiji ka yaye musu allah ka daɗa bamu damana mai albarka ya ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya mushkiloli da muke fama na zubar da jini da kashe-kashen rayuka a wannan ƙasa ya allah ka kawo mana ƙarshe allah ka rufa mana asiri allah ka sa aljanna makomar mu ya allah ka sa mu yan aljanna ne ya allah ka azurta mu da aikin kwarai ya allah ka sa mu cikin musu المحسنين ما سكوت تاوى اللهم اعزنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله